والعلي والتقي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والصلاة والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في التلبية ومن لنا تعالى وما شاء يرثي نبدا وتم في مال الإله هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ومدينة في شكرة الحياة بعد الهجرة أكلت النصارى كما كما أشرت ترى بوقت إنشاء حياة مدينة أشرت wannan shi ne darasinmu na biyu a cikin wannan littafi mai tarihin majalar ulfahiyya wannan ba ta tsoron malami الشيخ العلامة محمد بن علي الشيخاني رحمه الله تعالى Dede da cikin manya-manyan malamai magabata wanda ya hijira a shekara daya da shida a ashirin da da watan limanin wata na shida kenan. wannan shi ne darasin mana biyu a yayin darussan da muke a wannan littafi darasin da ya wuce na farko faru baɗi na farko inda ya tattauna a kan ruwa da radara da shi kasancewar shi mai tsarki mai tsarkakewa ko kuma kasancewar in aka ce mai tsarki mai tsarkakewa wanda zan yi amfani da shi a cikin al'ibada kama daga ibada ta wanke jiki ko wanke wasu gambai na jiki ko wanke tufafi mai najasa ko wanke wuzu mai najasa ko kuma ruwa da taɓa sa'a'ir amma bai da bai yana da tsari wanda za mu amfani da shi a ayyuka ne yau da kullum kama daga abin da ya haɗa abinci ko abin sha da makamantan amma ba za a iya shi a alwala ba ba za a iya shi a yi wanka ba ba za a wanke najasa a jiki ko a tufa ko a wuri da shi ba kamar ruwan farau-farau kamar ruwan rigara kamar ruwan kunun zaki kamar ruwan zobo da makamantar nau'i na uku na ruwa shi ne ruwa da ruwa ne na jasa shi ne zanta shari'a ba ta yadda amfani da shi ba su da ibada waɗanda ada ayyuka na ibada ba zai halatta ya ga wanda da ko wanka ba ko wanka na jasa a jiki ko a tufa ko a wuri ba haka kuma ba za a yi amfani da ya ayyuka na mu'amala yau da kullum ba dan ba za a yi abinci da shi ba ba za a sha ba ba za a sha magani da shi ba da makamantan waɗannan dan sai hakan ba za ta yi ba to yau za mu tashi a sabon baji sai dai rashin nan da suka zo karkar shi wannan darasi na farko a kowadan su al'amura guda biyu da suke da muhimmanci mu dan koma kan su karkari da suke musu da sabon fasari ko sabon bayi can inda malam yake koro mana nau'ukan ruwan da suka halatta shine inda yake cewa mutaharrikin da ruwa mai yawa mai motsi mai tafiya sai kuma ya ce wa sakinin da kuma ruwa sauranne duka biyu yake sun halatta da amfani da su da ya gaba ya ce wa sa'amarin wa rairin sama da ruwan da ake amfani da shi raguwar ruwan da ake amfani da shi da kuma ruwan da ba yi amfani da shi ba to waɗannan wuraren guda biyu suna da muhimmanci mu dan kalle su ko mu dan koma zuwa gare su lokacin da aka ce ruwa sake ruwa sauyanye ko ruwa a cikin ma'anin tabbata mutum ya taɓa jin nassoshi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suke haramta ko ana ba amfani da alfa'u ja'il ruwa da wamanne wanda baya ku kamar tukan mana anan ya kawo cewa ya halatta kuma talaf ne hadisan nan su ne babban shahara to ne sai ya faɗa wannan magana a wurare da dama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana amfani da al-mawdu yani kamar hadisi ali sai ibn abi hurayra da imam muslim ya fita hadisi ne da kan kitab al-farqu a cikin hududul mara annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a kai na jura yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ce da ya tafi lanna ahadukum fil ma'i ya tuwa mutum kada ya yake kula yayi wanka a wuyan da yake tsauni baya yawo alhali yana da yana ba kenan ba za a yi wa wajen yana ba da shi ma ko da launin su bai canza ba kamfin su bai canza ba tattalin su bai canza ba sai ya za a yi da shi kenan kuke to ba zai za a yi ba kuma kaga a cikin ne faɗi kuma malamai sun yi yi a kan cewa da shi za a yi aiki a wata riwaya kuma da suka da dama da su suna ma ke cewa kamar yi riwaya da masu dauda da su masu muhammad suka fitar da ya gudanar a abisun filma ya fi wanda ya fi filifin yana ba kada ka yi ya yi fitsari a ruwan da baya sannan kada ya wanka daga wannan ruwa a lafazin da Imam Bukhari ya ce la yaqulanna ahadukum fil ma'i da'in alladhi la yajri thumma yaghtasil bihi wa fi lafzi tirmidhi thumma yatawaddau bihi lafazin da Imam Bukhari ya ce kada ya yi fitsari a ruwan da baya kuma sannan ya zai wanka daga ruwa ko kuma ya wanka a cikin ruwa ke da in ya ba ya yi wani wuri wala ta bai iya ba da fa'ida a nan fasara da mamu karni ne ke kuma ya tawar da ko bin ku sannan ya yi ko ruwan ya kai wani wuri ne alwala ko wanka ne ma'adda ta ne da ga ga riwayoyin da hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana amfani da ruwan da baya ku ko kuma ruwan da yake a dawwani wanda baya gudana kamar da yasa da Imam Ali Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala yake wa huta yake wannan babu kowa kowa ya yi zai sake wa sake shi wanda talibi na shi da ya karfi a turar rufahiya shi sai kawo ta magana yake cewa duk waɗannan riwayoyi waɗanda muka ji su a baya da waɗanda an san su karkashin wannan baya suna fa'idantar da haɗa yin fitsari da a ruwan da baya a nan kirani akwai hadisai da suka ce an haramta yin fitsari a ruwan da baya wannan ayu ana yin fitsari fiye haɗa yin kirani wasu hadisan kuma suka hana yin wanka a ruwan da baya gudu wannan ayu an faɗi mu'in amrai ne wasu hadisan kuma suka ba idan narga kada ka yi tsari a ruwa sannan ka shiga ruwan ka yi wanka ko kuma ka yi tsari a ruwan da bai yi sannan ka ɗiba ruwan a gudu kuma ka je ka yi wanka kaga riwayoyin kada uku kenan an hana yin tsari riwayoyin daban kai tsaye haram ne ko da ke alwala a ciki ko ba za ta yi ba ko da ke wankan ko ba za ta yi ba sannan an hana yin wanka ko alwala a ruwan da baya ku ko ka yi wani a ciki ko ba ka yi ba ruwaye da uku su ne waɗanda suka haɗa duka ɓangarorin guda biyu to domin ya kama da ke ya haɗa akwai wata magana da alimar rubu da ya raya faɗa wata in ka ɗauke ta ita ce za ta haska maka dukkanin da bayyana waɗancan hadisan mai ne masu ke yi to wannan darasin ko hujjar da imam sai na ji hurera ya kawo kuma ya dogara da ita kuma ya karanta da dalibai kuma ya karanta da duniya ita ce wannan malami a shaulani ya ɗauka sai ya gina wannan hukuncin a kai to yanzu ne ne za a yi wannan sai ya fa'idantar da cewa mutumin da bukatuwar amfani da ruwa bukatuwa ta wajibi ta tsare kuma ya wannan a gefen gaba ɗaya babu ruwa ne tashi ruwan da yake a kwance da ya dan mana ita kasan ya mutu to shine ma da yake da abin da ya kamata ka yi ita ce shawar da ke na abin da ya baya shi annabi da ya hana ya hana amfani da ruwan da baya mutu da wannan ruwan da ko mutu baya yi tashi to sai ka zo sai ka motsa ruwa shine yake ba a nan da ayyan kana kai a lokacin da yake wata dabara da ta halaka dabara ne a sani da ta akwai shine da an yi har dukan sai ka samu ruwa ga shi nan haka iya faɗin teburin nan a farin teburin ko dama sai ya sauka sai ya zo in ka zo sai ka bubbuka hannunka a nan bubbuka a nan karkada shi a nan sai ya fara mutu yanzu ya fita daga tsafi ya koma fita harbi ka fita daga haramcin hadisan ka dawo halarci sai ka yi mana kai wankanka sai ka ɗiba kai a gangarka sai ka ɗiba kai ka wanke na jasa in kai haka ba wanda zai ci ta ki aiki da hadisi sai ka ka aiki shi annabi ya hana amfani da ruwan da baya motsi a karɓar kan daga duk wani da kan dalo shi ce sai ka motsa da kike abu da yake a motsa kada zo wata an goma wani da sai muna da hukuncin da kiya sahabi ne babba yace hatta yukhruja hatta yakhruja an wasu kauni sakina kuma ya tawadda uku wannan shi ne abin da so mu kawo waɗancan hana-hana suna nan waɗancan hana-hana suna nan amma idan ka motsa motsa halatta ya sa ma idan wanka za ta yi a ruwan da baya gudu kana kalle ka bata ruwa ruwan ya fara motsi yanzu ya halatta yake wankan ka yake komai naka yana wannan motsin kuma za ka iya ka ima kai alwala ka wanke da banka nan ce da sai ce ai tsakin annabi ya hana wannan kuma intakala min sujudi ila ta'arruf yanzu ya fara abu na farko kenan matsala ta biyu ne ruwan da aka yi amfani da shi shi ne alfaqul musta'mal shi ma malamai sun tattauna cewa ana amfani da ruwa wanda aka yi amfani da shi ko ko ba a amfani da ruwan da wani amfani da shi sakamakon da za a fita da shi ne kasancewar ruwa wani amfani ne duk da dalilai da ake da su masu nuni da kada a yi amfani da su to wancan hali na cewa an yi amfani da ruwa ko bai amfani da su ba matsala ce ta daba kai kuma kai amfani da wanda ake amfani da su matsala ce ta daba Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya zo yana alwala ta habbai da suna a wujudu wajen kaɗa ruwan da ke zuba daga jiki suna shafawa a ciki suna shafawa a kifa suna neman tsabar rufi ne kaga wannan ruwa ne wanda aka yi amfani da amma kuma su ma suke amfani da kuma ya sani bai hana su ba kuma ka za a amfani da ruwan da aka yi amfani da shi kuma ba tare da ya taɓa ibadar mutum ba ko ba tare da ya lalata wa mutum ibada ba wani ba zai zo ya hana ko ya cire ruwa daga kasancewar su ne da yasa ba ko wanda bai halatta a amfani da shi ba har sai ne ya ruwa ya zama ya akwai nasi karara daga musamman Allah sallallahu alaihi wasallam wata fuska daga fuskoki ta ce na shari'a da suka haramta ce waɗannan su ne abu biyu da za mu san waya a can abu na ƙarshe karkashin wannan wata matsala ne muhimmanci wani lokaci akan samu ruwa dan aikin shi ya canza ba dan da gasa ta fada cikin shi ba ba dan ya gurmata da najasa ba sai kawai saboda makwabtakar shi da najasa na ba za mu da ko kuma wani lokaci dan shi ya canza da abu mai kyau ma yanzu misali wata akuya da take rubuwa a nan sai baka sani ba a gona ne kuma kana da wata tsakiyar jarka ko wani babban turu da kake zuba ruwa kwana uku kwana uku ba kaje ba kawai da kaje sai kaje ruwan ba an yake kuma kana da tabbas ba zuba ba ka fushi ko bangaren dabbar akai ba me yasa ruwanka an yi ya danna sai saboda yayi makwabtaka da najasa da za ka sami wani ruwanka a jarka ko a kofi sai ka aje wani kwalbar turare a kusa da shi akwai yiwuwar in suka kwana biyu uku sati ɗaya biyu wata ɗaya biyu za ka ji ruwan kana ƙanshin turare in an ce me yasa turare ne da wata ba turare ne da ba ba ku taka shi to sai malamai suka ce abinda zai faru a nan shi idan ruwan ka ya idan kamshin ruwan ka ya lalace saboda na da makwabtaka da na jana tsoron kwakwataka ba tare da najasar ta fada ba in mun sarki ne kawai ya fitar da shi daga zaman su ne sarki ba su da ka ruwan kanawo wari wari musan akuya za ka yi alwalarka za ka yi wankanka za ka sha za ka yi girma to ba da tunda ma aka yi aka yi alwala ai kuma sha sai dai wani abu na daban sai dai kawai ka'idar da malamai suka bayar shi wannan halaccin zai yi amfani ne ga wanda bai samu wani ruwan ba domin akwai yiwuwar tun da ka je ruwanka na warin nisan akuya akwai yiwuwar bayan su da su taɓa ruwanka to dan kada ka jefa kanka ga halaka sai ka aje amma in baka samu wani ruwan ba kai tsaye ya halaka amma wannan ka'ida tana aiki ne a lokacin da kamshin ruwan ne kawai ya canza idan launin ruwan ya canza alhali da ta tabbata cikin ba ko kuma abin nan ɗanɗanon ruwan ya canza alhali ya samu su shige shi ba to na baya da ta da amfani ko da ba su shiga ba ke amma in turan kamshi ne babu wata damuwa za ta yi amfani da shi to sai fasalin mu na gaba wanda ke fasalin ga wani fasalin kuma shi ma da ƙarƙashin matsala ta sarki yace wani najasa abinda ake cewa najasa asalin kalmar najasa abinda ake nufi da ita shine duk wani abu da ɗabi'ar lafiyayyen ɗan adam ke yama ka duba lafiyayyar ɗabi'ar ɗan adam ke yama sai aka samu ɗan adam wanda yake tare ka ɗaske za ka baya kyamar hannu dole ba za ka zuka sa ka ce ka ci ba na fita ba to wanda jasa su na jasu abin da ake cewa na jasa yake iya ba su sulkin sani mutlakan kakin dan adam kowane kakin dan adam ne yake nufi da mutlakan da na ƙarami da na babba da na yaron da ya fara cin abinci da yaron da bai fara cin abinci ba da na wasu ya lafiya da na mara lafiya da na larura da na ɗabi'a dukkan in dai sunan shi ra'id ko huwa la ja'atu mutlaqan kawai in ya taba mutum da sai amma in hakki ne da ya hatu fa sai amma wanda ya fita daga jiki shi kuma mutum ya zama mai najasa tilas ya dawo ya gyara ko ya tsaftace duk da wannan abin nan kaji ya taba wa bawu haka kuma fitsarin mutum fitsarin mutum shi ma duk inda yake duk shi ba masalakan ba ne akwai maganganu shi ma na jasa ne fitsarin mutum na jasa ne da na dare da na mace da na babba da na yaro dukkanin shi na jasa ne sai dai fitsarin namiji wanda yake bai ba cin abinci ba to shi yana da sassaucin a yayya ruwa kawai an fahimci yayya ruwa kawai ka ɗauki yaro da bai fara cin abinci ba nan ina ne da sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana yayya ruwa a tsarin nabi wanda bai fara cin abinci ba amma ana wankewa daga tsarin mace kira kan kana da ƴaƴa guda biyu tagwaye ɗaya na yi ɗaya mace wata ɗaya wata biyu wata uku ga da ba fara cin abinci ba to idan ka yi ne maka fitsari kawai ka tsiro ruwa da ka ɗan yayi ba kai ba shi ke ya isa amma fitsarin ba ta kai ka kama wurin kawa in ji ka ne kai kawa ana da sama da miki ta dogayen mabarbar kamar ma a ce ana yakin ƙasar baka wai ne dalilin da ya sa annabi ya bada wannan ka'ida ne ya sa ya bambanta namiji da mace wanda ba suka saba mu idan to ka ka rike wa ke ce maka kai ka ci ka ji ma na namiji cikin fado wasu ce ai ba na da ba wace ga ita na da sai to amma ita din ne in ganki ka tsaya a kai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan karamin yaron da bai fara cin abinci bai maka tsari ka yayyafa ruwa ya ishe na ba ba bukatan sanin illa لكن لكن حيوان يسعى على أي كتاب النبي شيء بعير كنا دعوانا أبدا شيء حيوان جلد أول حيوان جلد هذا ما تقول يا أخوان شو نسيان كذي kawai ne ne ya sa muku ne ya koyuwa a cikin halin ɗan da ka shirya karantar halal ka shi ka huta in ba take kuma ya ce mu wanke duk ya ce mu wanke wannan wankewar sun ya ce mu shi kenan kawai ce mu wanke haka kenan da fitsarin karamar yari da ta bata farashin abinci ba da na babban namiji da na babbar mace duka wankewa ake in a cikin ka ne ke kawo ka tabbatar ka tsaka idan a tuba ne shi ma ke kawo ya sa ke inda zakarar rabi'a tsarin kawai da ba a cikin da maka sai kawo ke ba amma ka san sauki shi ne tsarin namiji wanda ake shayar da shi ya ce a rabi'u wanda bai iya bai fara kafar abinci ba ya ta da da suke wata uku hudu biyar har shida ko ruwa ma a sha wani kuma su ya ishe su kuma sun ba duwar walwala da ya duwar ma kuma da ba ta masa rai su ko idan yara ba abin da ke ba ta masa rai dai a ba ta masa rai amma su ba su da abin ba su rai in ka ga suna kuka ba da su su rai laifin wani ne a kusa a gida gida suna jin yunwa da ya gane ba ka ga ba da su su rai ko kuma wani yana cikin ma ba a gane shi ma zai ce kuka an sa shi kuka kuma yi fito da ke sun sa shi kuka sun doye masa shi to daga zaran ya fara karɓar abinci to filin shi ya canza kuma ya tafi daga rabi'u amma daga masu kun kenan yanzu ya fara karɓar abinci ya shigo dajara ta cewa fitsarin shi shi ma kan fi an wanki sai an nemo tufa ya sai ya nemo ruwa da sauransu a zo a wanke mishi ko a wanke inda ya taba da sai da kawo da jerin jiyar na jaka ya ce walwarabi kan haka kuma yawon kare yawon kare na jaka ne in kana tsaye ka je gidan wasu in ka ziyarci gidan su kare ne zai na kama rigarka ai na saboda haka mace bakin ki ba saboda ne karanta kuma da wannan zalunta ne matuƙar ya taɓa rigar ya sa maka yaro ba a saba Allah da rigar sai kawo sai kawo so nawa da aka wanke so ita ba a ce so bakwai ba wani sai ya ce ta ce so bakwai a in ka wani sai ɗaya ya isa haka ke da idan mutum ya ada kare yana da buƙatar ya san matsalolin cikin sosan gaske saboda idan karen ya sha wani abin sha a kwanan da ya sha fadiyar sirfu saba'an ya wanke shi so bakwai akwai ka'ida ta at-takrib da at-tasbih at-takrib a ta tarbaya a cikin da cikin wankewa dan a tabbatar an kawar da bakteriyar da karen ya gaba sannan a wanke da ruwa a so bakwai za a samu a tasbi wato makofi da wancan turbaya sannan za a samu a tattari na ga cewa ya sa annabi ya ce har so wani ya ce haka annabi ya ce wa in kuke yi mu ta aka kun kuma in dai kawai nan Allah ta a ci a yi su ne da kuke shi ne za ku zama shirye فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ما تساقى وقد الله صلى الله عليه وسلم تلبي بكتيه musiba za ta iya samun su a daba da rafi ko kuma innama ahlakan ladina min qablikum kasratu masaili abin da ya halakar da al'ummomi da suka wuce shine yawan tambayoyi na dukkan wata tambayar za ta ga ya ne kamata ma a yi ta ba wata kuma za ki amma a jira sai abin ya faru sai abin ya faru kamar yadda wani zai ce maka shi na da tambaya jirgi ne ya tashi kawai sai jirgi ya fashe a sama sai wani mutum ya kai hawo a sama har yan kwana uku sannan ya zo ya iya yin kalloli ba ya hukuncin kalloli ya ce a bari jirgin ya fashe in ma da kai kun mugunta ba ke kake to ana kama kai ne dan fasuwa su suke yi wani jirgi sai kuma ya ce Allah ya ce ka bari jirgin ya fashe har mutum ya sauka to aka yi Allah ya kiyaye ke kuma ba da fatawa amma tun da bai faru ba duk da rage da suka farke ba a tsira galiba to ka faɗi wani ya tsira su da nasar da sai a nemo masa fatawa dan haka yawon kare na jasa ne idan ya taɓa kwano ko ya taɓa jiki ko ya taɓa tufa ila sai an wanki idan kwano ne idan kare ba da kalmo ila ila ahadukum فليكتمه سبعة يوانتي تخمسه بطر إني أكل شيء كده ذلك من من دخل صلى الله عليه وسلم في أمريكا الكواسة تمتلي كبسة كده يكي وروة حتى ساعة تبقوا إيمان كتاني wannan ba kowace dabba ba ne kan ke zama na jaka akwai malamai da suke cewa dabbobin da kashin su ke zama na jaka su ne alƙaidu da albirrani da alhaliya dawaki kashin su na jaka ne alfadarai kashin su na jaka ne yaki kashin su na jaka ne ina zai na tsaffin manoma manoma ana kai kashin wa'in gona ana kai kashin doki don ba a tsaye ku masu da shi ma ba ana cikin komai gidan su ba an kusa yin aiki kaga wannan ba zai za ta ƙara gaggata ku duba hikima ta Allah amma kashin dabbobin da ba waɗannan ba ba na jasa ba za ka yi zuwa kawai ka shiga cikin kashin da su ke tsayawa ba ka zo ka karka su suke alaunar ka kai sallah illa iya ka kawai ka shi da za ta yi maka aiki ita ce kudu ya ga da mu ko ya ga da ka kudu idan ka kudu da kudu mace ya kamata in za ka gana da Allah ko kuma kai tsafta kai gari kuma ka tashi ka ce za ka fito kudu kuma za ka sallah ne za ka yi sallah wani sallah yana jira ko to amma waɗannan dabbobin guda uku su ne ake cewa katin su arrautu kuma arrautu إنما هي الرجس والرجس إنما هي النجاسة لا تفروسة نجس من تساعد جبون ومن جبون يا زمان نجاسة kuma ka ga dabbobi da aka halartar da aka ba mu su a matsayin abadan hawa da ɗaukar kaya a suratul nahli Allah madaukakin sarki ke cewa wal khayla wal irana wal harira litarkabuha وسيلة ويخلق ما لا تعلم جدوس لأنفجر جزاكي تلك أنهار الركب الأولى لتركبوها بدون خوف تبيها بكاتي وسيلة تلقي أبي Sudah boleh tentu di mana dia kayu dan sudah adur itu tidak dia awasi dia adur dan baik. Aisyah dia atau kaya ada makamantan. ke bukatun waɗannan dabbobin sai an rika takasantar a lokacin da suka bushe muke kawo da su to akwai sauki sauki amma ta da suke ɗanyi ko kuma ta da suka bushe amma ta da shiga cikin mutum kamar mutum ya sanda kashin doki na aljihun shi ko kashin jaki na aljihun shi to shi ne za a neme shi ya sake saboda kasancewar wannan kayi na gasa ne. To sai ce wa gani haida, sai kuma jinin haida. Jinin haida shi ma jini ne na najasa. Yadda idan ya taɓa cikin mace sai ta wanki. Annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da hauda yake ya tsarin ta yake ya rasu da na ليس لي إلا قول واحد وأنا أعيد به وأنا أعيد به يا رسول الله بري مغرب فانت تفاتي وآياتها كوجنا من غير التي أنتي فيه إلى ما فتح قال سألي في مجلسة فإذا أغرت فاقتلي موضع الدين سوغا غاية تستند فيك سامة وانت تك إن الجنين يتبع أتجنك بالجنين يتبع ثم تفدي فيه daga nan sun sanda ka duba talaucin da bai sa a yi mata rangwabe ba kasancewar rigar ta ko zanin ta ko abin ɗaurawar da ɗaya bai sa mata rangwabe ba sai ce to ga wannan yake ka'ida shi ne suke ya rasu da nan in lam yaqru in lam yaqru asaru to idan ka zo wanke kenan sai tambarin gudu bai fita ba na wanki na wanki ya daina wari ya daina waye amma ga san jadir ga da yakfi bil ma'u wa la yadurru asaru ruwan ya ke wannan gurbin wannan alamar wannan tambar ba zai cutar da ke da komai ba suna ka dai a takaice jinin haila na jasa ne ya ce wala ta khairi haka naman alade shi ma na dasa ne in ya taba mutum na dasa ta taba mutum to dai mana alaikum almaytatu wad-dam wa nahmul khinzir an haramta maka cikin naman alaji to da kisan da gidan shi da farkon shi da karfin shi da kisan shi duka na gasa musulmi baya shi kafirin wayo ne ma baya shi kiristan da ke biyayya da darussan shi a tsohon alkawari da sabon alkawari shi ma baya cin alaji da ka ga mutum na cin alaji dan bayar da dangi ne kuma maki ne da Allah baya biyayya ko da ya yarda abin da ya yarda da shi ta bangaren aƙida to na am alade na jasa ne to tun da na jasa ne me amfanin kiwon shi ba buƙatar a yi kiwon ba buƙatar a yi kiwon tun da bai halatta a siyar ba shi bai wani aiki ba a cin ba ka ga yanzu ba za ka kiwon da alade ne ka sayar wasu su rika safara da shi ba ɗauki kaya daga zariya zuwa katsina ko daga zariya zuwa abuja ba zai yi ba wanda kan yi kutu ba abin da zai iya daukan maka to sannan sai mai lafiya da kutu kar a yi ciwon shi kenan ya ce wa sun ma a da za a yi tafi da cikin abin da ba mu faɗa a nan ba akwai saɓani kamar mani mani da gasa ne to shi ne akwai saɓani magana ba su ingancin mani ba na gasa ba ne man ce to ai da fita daga inda da gasa take da yake ba kiyasi yake amfani da shi ba na kiyasa ma'annan yanzu muna buƙatar dalilai to dalilan kuma sun yi nuni da cewa wani ba na kasa ba amma ba shi kuma na kasa wanda shi ba ba siyasa ake nema ba na sunni ake nema shi ya sa wannan ya zama na kasa wannan kuma bai zama na kasa ba yake wani abu duk lokacin da waɗancan nau'uka na najasa suka taɓa mutum ko dai a jiki ko a tufafi ko a wuri ko kuma su waɗancan nau'uka na najasa al'aslu al-fahar asali da dangolin kayan mu'amala asali tsarki fala yanqulu anha illa naqilun sahih ba a cikin ne kira kaddasu daga kasancewar su masu tsarki zuwa kasancewar su masu najasa sai da dalili na shari'a yanzu da aka ce bayan gida na mutum mutum na kan najasa ne na soki ne na shari'a da aka ce ginin haiza shi ma na soki ne na shari'a kama in ka cire waɗanda shari'a ta tabbatar da cewa najasa ne su kuma sauran asalin su masu sarki ne sai an samu wani abu ingantacce tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lam yuqaribu ma yusawi wanda wani abu da yi daidai da shi bai ci karo da shi ba wanda zai iya haifar da sabani aw yuqaddamu alayhi ko wani abu da za iya gabatar da shi a kai shi har ya zamana an samu annasih wal mansub ko arrasih wal mansub to in har ba a samu irin wannan ba to sai a ce al-aslu fil ashiya'i at-tahara min misali yake yake kafin kaji a ce asali ne ne sarki ne mun ce da duka ne to fa alaihi bi dalil idan ana sai kawo dalil kashin tsuntsu ana cikin da zuwa mutum sai maka duk kashi wani ruwan ruwa wani kauri kauri wani wane ne kada ba da ɗauke ba ga shi na ya to ai an aslu an saha asali ne sarki ne asali ne sarki ne ko da shi zo ya dan shi je ga kun ya dan fita da dan taba tafafin wanda tudu haka kace ne sarki ne saboda sai ya yi nuni ne sai a ce maka ba ne sarki ba ne wannan kalmar ta najasa da ya kira malamin suka ce tana zuwa da ma'anoni kana yi ko dai ta zama an najasa sul ma'anawiya najasa wacce take ta asali ko ka ce najasa isiya wa iya al'aqli duk galiba a suka da najasa ita ake yi wai da lissafe lissafe da yi duka najasa su ne isiya sannan akwai najasa ma'anawiya najasa ta ma'ana wanda kasancewar abu najasa ne na ma'ana ba shi ne da azumin da zai mayar da shi najasa ta zahiri ba kamar yadda kasancewar abu haramun ne to ba shi ne zai mayar da shi da jasa ba ai da za ka kalla shi ne duk abin da aka kira shi da najasa to haram ne amma ba ta abin da aka kira haram ba ne najasa yanzu daura sufan hariri ga maza haram ne amma za ka iya tsalla da rigar hariri ta matarka a alfihunka ba abin da ya dame a haririn kuma ya ta ba daura shi ba na siyo ma masu kayan ne wanda sana'a ce ke suka ko wani abu na zinariya na adam rana sai ka daura haram sai matsala amma ko bai hana sai ka saka aljihu sai ka hidimar ka da shi ba da ka wannan shine kace kace najasa an ce da yasa ma'anawiya ita ce najasar da ba ganin ta zaka da ra'ayi ba kamar da Allah muke cikin tasbihin da innabal innabal muslimuna najasa a cikin tauba kaga da kirkani da kike ganin da yasa amma za ka yi alwalar ka fahimta da kakare mushrikai da duka baka kare ba aka shiga mota ka haɗa ta faɗa da ta faɗa da mushirin kira duka baka kare ba ne ba ma hannunki da gama da gaida wannan ba zai kare maka da wannan ba amma ba su jin sun yi najasa ne amma wasu irin najasa najasa ma'anawiya najasa ta ma'ana ba najasa ta za'iri ba to wannan shine abin da malam ya tattaro mana a takaice game da abin da ya shafi najasa to sai ke fasulun wani kuma salam wa rahmatuna na bai bayar da dama ba duk da cewa akwai wani ke ganin shi zai cuta cewa kaji ba zai zama da gaisa ba su da cewa abin nan namun su kuma halatta ya ce da kaji su daban kuma abin nan su daban abin da ya yi kajin kaza ba za ka ce da gaisa ba ce kamar da zai ce wancan na gaisa ko rijin tsoron amma ko da mutum da zai ba ya kuma da sunan mayayin inda ba a haramta ba ya zama da abinci amma ba zai hana biyar ai ta'amuli da shi ba matuƙar a ƙarƙashin haka ko wasu kawai wadda sun bari dole. Kuke ke wannan fasalin zai magana a kan idan waɗancan na jastu suka sami mutum a jikin ko suka sami mutum a tufafin ko suka sami mutum a wurin na ibada ko a wurin na zama ma. Ta wata hanya shari'a ta yi yanayin yadda zai kawar da ita wannan najasa. ne yake cewa wa ya tsohu ma ya tanajja su da jasmi shi abin da ya nagartu to zai tsarkaka ne kawai ta hanyar wanki ko wani abu da zai tsaya a matsayin wannan wankewa jinin haida da mutum ta ce wanki ya wukare a kwano kare ta a kwano na ta wani tsoro yawo a nan bayan gida ya taɓa mutum ko sun ya mutum ka ya wuya da su ta ta ce wanke wannan wankewar da mutum zai yi da ruwa to shi ne sai a ce shi ruwa da ɗauraya da aka yi da shi ya kawar da ita wannan najasa hatta la yaba kana lahu ma'ainun wala nawrun wala rihun wala ta'am duk lokacin da najasa ta taɓa ta a ciki ko a tufa ko a wuri idan kana so ka tabbatar tsawon waɗannan abu gudun ka tabbatar sun samu na ɗaya ne ita kanta na jasa ka kawar da ita ka je taɓa rigarta kafin ma ka wanke ka kankare in ya bushe ko ka koke in ɗanye ne ka kawar da asal ta ainihin to daga nan sai ka sa ruwa ka ci gaba da wankewa har daunin abin ya ɓata daga nan aka shinshina ba za a ji warin abin ba daga nan aka ɗanɗana ba za a ji ɗanɗanin shi ba in to na abin da ya to abin da ya tabbata to amma ta wajen ɗauri idan ya ke fita amma ɗanɗano da wari ko kamfin abu suka tafi to wala ya zo kan ɗauri a lokacin ɗauri ba zai cutar da kai ba to waɗannan daga sun al'adu a kawar da su da ruwa sai wata da shari'a ta nuna ana kawar da su da wani abu ya ce wani abu bil mas idan na jasa ta taba tufafin mutum shi kuma kawar da shi shi ne a koke takalmi haka hukumi ma mutum ya tashi kashi da takalmi shi ko ne mafita ba ta da ku mutu bari ko ba gida yi wa ruwa wuce ku ba da gore ku ku ba da tarbiya a ba ta da kai ba goge takalmin da ka ya kasa idan yana da wasu yunjina da sakuna ka nemo wani tsinkin wani itace ka bubbuke shi ma shi ke nan kayan shi wannan shi ne tsaftace takalmi wa yakimmu bil farshi kuma yana cika ne ta hanyar wannan gogewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idan ja'a ahad idan ja'a ahadukum al-masjid idan dayan ku ya zo masallaci fa yaqulna alaihi ya duba takalmai fa in kana fihi ma'abatun idan akwai datti ko kazanta ko najasa ko fa yaqulna ko fil ardi thumma yusatti fihi ma'a ya goge takalmin a ƙasa ya goga ya goga ya goga har ya samu natsuwa ko kyakkyawan zaton ya goge wannan najasa idan ya haka shi ke nan ta ce takalmin shi ya zargaza ko idan ja a abubuwan ila almasjidi falyakalif na alayhi annabi ce idan sai ko zo masallaci ya dauki takalmin shi ya biyo baya wani yan gobe ma sai ya kalle shi da kyau kaga za a fa bata in ya ga najasa فليتنقل الأرض ثم ثم ليسن فيهما daga sai ya goge su a ƙasa ya goge ya goge tabbatar sun goge to daga nan sai ya kadarki kawai a ciki ba tare da wata damuwa ba sai ce wani ke halatu mutsayyarsu canza wa abu sura sarkacewa ne in ga da canza sura kaga bayan gida haramun da na jasa ne ko suke da sai ka canza mai suna sai ya zama kawai daga ce kaga nan fa duk tsarin cikakken bayan gida ne amma ga gidi ya zama kawai ko kuma ya zama toka wani yake da aka shafe gidi da shi gidan haila ko najasa ko kashi ko bayan gida da sauransu sai aka kona jikin ya zama toka shi ke da za a kasa shi ne yake ala kan dawa abu sura magana da malamin rubiya ya faɗa yake kan wa du'anun najasat wa ramatuha najisu me kalbi da kanke ce ala da ne da hayakin najasa wai da tokan najasa duka najasa ne amma wutar ta yi yawa dole za a ce da ba za a lissa ala ba ne to da kana canza wa abu yanayi shi ne idan sahada ce ila shay'in akhar to wannan abun ya zama ya tashi a yi musamman yake cewa a ce ya sha babban da yadda yake da farko warin da ta tafi isasshen kashi na yi idan ya zama toka ka ki ba wa ne shi ke da an canza mai rauni an canza mai yanayi shi ke da yanzu kawai sai ka zuke aiki ne yake da adami wujudul wasfin maqsumi alayhi saboda idan ka kona bayan gida misali ya zama toka ita siffar da ta hukuntar da na jarkuwar ita wannan siffar da ta ce dama akwai wari ya tafi akwai waye ya tafi akwai waye ya tafi akwai waye ya tafi yake wa ma la yuki gasudu abin da ba zai yi wa a wanke shi ba daga cikin najasu to shine ne za a yi yake fa bi sabbi alayhi a kwarara musu ruwa awin na tsibiru ko kuma a kwashe abin da ke wurin hatta la yabqa bin najasati hasarun har ya zama da babu sauran surkushin najasa misali sai aka ce katuwar katuwar gona kamar ka ce kaki da wasu kawai ke wanda ya zo da motar bayan gida mai ruwa ya da ta wurin da ake sai da yankin jiki na jiki ba nan ba ne kuma ana so za a tsaftace wurin kaga la yi kuma ga kudi abu ne mai wahala ka iya wanke kenan yanzu ya za ka yi sai ta an taya masu ruwa sai ta an taya masu ruwa har sai burbushin na jasar ya bace shi ke nan da burbushin ya bace ka ji kai hidimar ka wurin ta ya tsaftace idan kuma rijiyar kuke tana da su sai ruwan ne za ku ta kwashewa sai kuka yi sabba ta ruwa kuka yi sabba kina da ya tabbata da mutane sai ku fara kwace ruwa har idan ruwan ya dawo da tsaftatacce ba wani wanda ke sun kwace ba ta ce ke ruwan rijiyar ku ya tsaftata amma wannan sassauci ne da gaba irin da shirar musulunci yadda da aka yi tsari haka a wani yadda da baya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar shine a nemo wata babbar guga ta da ruwa sai a hantaya ma wannan wuri da ake tsari irin yadda ake wa tsarin wani ba kauye a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma da yake wallahu huwa al-aslu fi at-tadbir aka ci wajen tsarkake na daga shine amfani da ruwa ba da yake da gairu makamahu wani ruwa ba zai tsaya a matsayar ke ba illa da ibnin mina jari ya samu ilimi daga mai shari'a idan Allah da manzon sallallahu alaihi wa sallama sun ba da halaccin cewa aiki kaza yana kawar da najasa kaza su ayyana aikin bi ainihi su ayyana najasar bi ainiha sai wani amfani da waccan hanya da ainiha ya kawar da waccan da jasa da ainiha ya yi kamar takalmi to ce ka sa ka yi ka duba ko ya zai mutu haka ba tare da ka wanke ba su a lokacin goga shi a kan kasa da sassa ka ta inda da jasar ta ɓuya a cikin lunguna da sakunan takalmi sa ara ku zalika wannan ya karfafa maka takalminka to da ka baka da sauran wata damuwa da gani da haka amma sai tufafinka sai ka bayan gida ya taba sai kake bari ka kama ya da bayan gidan ya taba ka goka a ƙasa ta tere ka fito ba to da ba ita ba ce hanyar saukakewa haka da bayan gidan bai saba takalmi ka sai ka je ka wanke dan ya ka saka ba inda ka fito ai wankewar ya ta tsafta in ka wanke ne ba dan cewa gocewar ba za ta tsaftace shi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ba kai laifi ba da kana so so ne ta kamin nan a wanke shi to sai ka ta furo ai wani ne sai dan ka ne biya ta tsafta da sauki amma ba ke ka hanya ne mai biya goce ta haka kuwa ai bai gudu ba ina zama duk wanda ya goce to da sake sallah to mutane su kuwa da Allah suke ne ka ga mutum yana kokarin cin jirgin jirgin da ga da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da al'umma wanda shine bayi da ya tattauna akan matsaloli na najasa da kuma matsaloli na hanyoyin kawar da najasa asali mutum ya nemo ruwa mai sarki mai sarkacewa sannan abu na biyu idan akwai wata hanya da ta halattar da tsabtace wannan najasa sai amfani da ita kuma shari'a za ta karba yana da kemin tsaya a nan wanda ya sai darasi na gaba يوم جاي وعليكم السلام sai ga malam malikiya suna tayar da wannan ta samu kamar guga goma manya ko a kawo a daga tun da dai bai canza nan ba bai canza nan wani bai canza waye ba amma gaskiya a kadan ma tun da dai har bai canza komai naki ba daga cikin wani kan da gudu da ɗanɗano da kan da shaka ba ma ta taɓa komai ba ba ta taɓa komai ba wa dai kuma can Eh, sau da suna da su a sabon da lura ne wannan da lura ce kuma ana farko sauki da mutum ya ɗauki yaro da kwamfan al'ada cikin kwamfan na zaune jaka ai babu wata damuwa tsari za ka iya ɗaukar yaron ma a cikin cikin kuma akwai kaji kuma ka zabe ta ga cikin mutum da kwamfan ya kuma ta mata sauki amma da zaran bayan gidan ya fito ta ɗauki kwamfan ko cikin ta shi kenan sallar ta ma ta yanku kawai mutane yanke sallah ta ke ga wasu ke mulki in ya so ta dasa lantin ko kwamfan sai ka zo wuce zuwa cikin dabara a ce sai ka sake hannu wannan ya zai. Assalamu alaikum.